أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a sha bakwai da watan zulkida shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da sha bakwai da watan shidda shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun zan mu fara dai zan mu ce karatun littafin nan mai albarka muqamatul hariri ta imamul hariri rahimahullah darasi wannan shine na biyu zan mu fara da muqaddimar shi darasi na farko mun ga tarihin al-imam alhariri da ma al'imam badi'u zamanul hamzani kuma dalilin da ya sa don saboda mukama hatta da ta badi'u zamanul hamzani sa ta zammi shi ya sa muka wajen tarihin duka muka ɗauki guda biyun wadda zan muhara ita ce al-mukama ta al'imam alhariri wadda ita hi shahara Allah mushi rahama al-imam yake cewa bismillahir rahmanir rahim allahumma inna nahmaduka alama allamta min al-bayani wa alhamta min at-tibyani كما نحمدك على ما أسبقت من الأعضاء وأسبلت من الجداء ونعوذ بك من شرة اللسن وفضول الحذر كما نعوذ بك من مأرة اللكن وفضوه الحسر ونستكفي بك الابتتان بإدراء المادي وإقداء المسامي كما نستكفي بك الانتساب لإزراء القادي وهتك الفاضي ونستغفرك من سوق الشهوات إلى سوق الشبهات من سوق الشهوات عفوا إلى سوق الشبهات kama nastaghfiruka kama yadda muke afun ba fasara ba sai min naqalil khudwat ila khidadil khadiat wa nastawhibu minka tawfiqan qa'idan ila rushdi wa qalban mutaqalliban ma al haqqi wa lisanan mutahalliyan bis sirqi wa nutqan mu'ayyidan bil hujja wa isabatan za'iratun an zayyi har zuwa inda zan mu tsaya dai al imam al hariri ya fara muqama shi da roƙon Allah da addu'a bayan bismillah yake ce Allahumma ya Allah inna na hamduka asalin kalma Allahumma kamar da malamai suka bayyana shine ma'ana shi ya Allahu dan saboda sauƙaƙewar shi ake cewa Allahumma kamar da al-Imam a cikin az-zahir fi ma'ani kalimatin nas yayi nun da yadda aka yi tahalili da yadda aka kera abun ba haka bane kawai karazu ba aka doko aka ce ya Allahu kawai mu rika maida ta Allahumma da kuwa aikin da malaman lugha suka yi wanda suka maida ta ta koma haka yake cewa inna na hamduka ya Allah mu muna gode maka alama allamta ga abin da karantar minal bayani na bayani wa alhamta kuma ka cusa shi ka kimsa shi dan shine ma'anar ilhama da Hausa minat tibyani gami da bayyanawa albayan shi bayanin kanshi masdar kin shi at-tibyani kuma bayyana gaskiya kama na hamduka kama yadda muke gode maka alama asbagta akan abin da ka cika minal ada'i na kyauta wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa baɗina. ya ce wa asibarta da abin da kuma ka safko shi minar gida'i na rihi ma'ana na rihin asiri ba rihi na sama ba wane uzubika mina neman tsarinka ya Allah min shirratin lasani min shirratin lasani daga kaihin halshe na allasani mai fusaha shirra shine kaihi allasan kuma shine mai fusaha wa fudulil hazari da kuma rara na zancen banza zancen da zai zama na mara amfani shine fudul alhazar kuma zancen banza kama na uzubika kamar da muna neman tsari daga gare ka ya Allah min ma'arratin lakani daga aibantawa ta allakan mai gura-gura allakan mai iiniya mai yana magana da gura-gura shine shi kuma yana nihin na bangaren jahilci ba na zahirin baki ba ma'arra kun fata su kuma ma'arratun bi gairi il ma'arra shine aibu wa fuduhil hasar da kuma kunyata ta kasawa mu kasa mu kunyata Allah duka muna neman tsari game da wannan wa nastakafi bika liftitan muna neman ka wadatar mana aliftitan fitunuwa bi idra'il madi da wace gona da iri ta, mai yabo al-idra shine yabo wanda ya wuce iyaka ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taduruni kama daratin nasara isa ibn maryam kada ku wuce gona da iri wajen yabo na kamar yadda yahu wannan nasaru suka ma annabi isa al-madi na mai yabo Allah ji kan hariri ya san abin da zai kawo na cikin mukama abu ne wanda ya kasance na yabawa wanda wani zai wuce gona da iri wajen yaba shi yake neman tsarin Allah gami da haka wa irgida'ir musami da kuma rumtse ido gami da mai rangwame mai afuwa yace kama nafs kama nastakafi kamar yadda muke neman wadatarwa bika da kai ya Allah al-intisaba ka huwa li izra'il qadihi ga wulakantarwa ta mai suka wani ya zo ya kafa akan sukan littafin ya Allah muna nema ka wadatar mana gami da shi da mai kuma wa hatikil fadhi da tona asiri na mai kunyatawa wani ya zo wanda zai rika bibiyar littafin mu akan sai ya kunyata mu Allah ka wadatar mana da shi wa nastaghfiruka muna neman gafararka ya Allah min sauki shahawati daga korawar sha'awa ila suki shubuhat zuwa kaso shubuha as-sauq as-suq sauka korawa shahawa shubuhat duka jinasa ne yake kiyayewa yace kama nastaghfiruka kama yadda muna neman gafararka ya Allah min naqalil khadawati gami da ciratar taki jami'i na al-khuda wa kasratul khuda ila al-masajid yace ila khidadil khadiat zuwa ga zane na zunubi muna nema Allah ka kiyaye mu ga wannan wa nastauhibu minka muna nema ka bamu wahaba shine badawa istauhaba ya nemi a bashi sinu talab ta shigo ya ce taufiƙan muna neman taufiƙi ka ba mu ƙa'idan mai jagora mu mai jan mu ilar rushir zuwa ga shari'a wa ƙalban da zuciya mutaƙalliban mai jijjuyawa ma alhaƙi tare da gaskiya wa lisanan da harshe mutahalliyan bisirki wanda aka ma ƙawa da gaskiya ka ba mu harshe mai ƙawa da gaskiya wa nutukan da furici mu'ayyadan abun ƙarfafawa bil hujjati da hujja duka muna ta roƙon Allah ka ba mu wannan wa isabatan kuma da samun dacewa daidai abinda muka yi daidai za'idatan mai korewa ani zai yi gami da karkacewa falamma zagu a zagar lahu quluban yace za'idatan shine mai da zal ba da abin gaba in an sa da zaira kine zamana wannan ziyada ne ƙari ma za'ida mai korewa wadda za ta kore mu gami da azai karkacewa wa azimatan da niyya ɗarmamma kahiratan hawan nafsu wadda ta yi rinjaye ta hi karhin son zuciya wa basiratan muna roƙo ka ba mu basira nudriku biha wadda zan mu riska da ita irfan alqadari sanin kadara ka ba mu basira da duk abin da yazo mu zan mu san cewa kadara ce ta Allah kuma muna roƙo wa an tusidna bil hidaya ka arzuta mu da shiriya ila diraya zuwa ga ilimi na hakika wa ta'adudna ka karfafe mu bil i'ana al'adud shine damtsi kuma ana ɗaukan fi'ilin shi ai amfani da shi da adadahu ya karfafe shi don saboda damtse shi ake amfani da shi wajen yin wani abu na ƙarhi bil'ana da taimako alal ibana wajen bayyana gaskiya wata asimuna muna roƙo ka kiyaye mu minal gawaya daga ɓata fin ruwaya cikin ruwaya don saboda ya san abin da zai kawo ƙin ruwaya ce wadda take wasu zasa nasa ba shi zuwa ga ɓata ya ce wata sirifina ka kawar da mu ani safaha gami da wauta filfukaha wajen kyawun ta dariya hatta na amuna har sai mun amuntu da hasa'idal alsinati girbe-girbe na halsuna wasu wanda su zo su dauke mu su yi ta cin nama mun su ce ai hariri nan bai kyauta ba nan bai yi kaza ba nan bai yi daidai ba muna neman tsari Allah ka bamu yace wa nukufa idan ka bamu wa'annan zan mu wadatu ga wa'ilal zakharafati da musiba ta kawatar da abu fala na rida idan mun samu duka wannan abubuwan da ka bamu ba zan mu gangaro ba mauri da ma'asamatin magangara ta saban Allah wala na kifa ba zan mu tsaya ba maukifa man da matin matsayi na nadama mi abin da zan mi nadama mi da na sani a baya wala nur haka ba zan mu a kusantar da mu ba fi tabi'atin da abin da za a kama mu da shi bayan mun wuce a tabi'a a ce wannan abin kayi shi kuma wani ya zo daga baya kama ka da laifi wannan yake nihin Allah ne santar da mu wala ma'atabatin hakanan kuma zargi al'itab ne daga al'itab ne abin zargi ba za a kama mu da shi ba wala nulja'u ba za a tila samu ba zuwa ga ila ma'azaratin zuwa ga bada hamzari dan bada hamzari sai wanda ya lahi zai zo yana bada hamzari wallahi kazan nan ba a sona ba aka yi ta ba wanda ka ga yana bada hamzari lahi ne an badiratin gami da abin da zai huto daga cikin halshe ka faɗe shi da gaugawa ba tare da ka abin nan kalmar da zaka huddu a nan zan mu takaita tun da shi ne na farko kuma kamar yadda muka yi bayani ba wani yawa muke bukata ba don saboda babban makasudi a kan shi shine abin da ake ɗauka na lugha da amfani da abubuwan da ake samu na ilimi a cikin shi amfanin wannan ilimi shine kawai ya taimaka ma mutum ya taimaka ma mutum cikin amfani da kalmomi tasha nawa zaka gani abubuwa da zaka kalmomi da zaka gani duk wanda ya karanci wannan littattafan da su da makamantansu na lugha wanda ake yi a zaure dukkan wani karatun fasara qur'ani fasara hadisai da sauransu ba za su bashi wahala ba dan saboda kalmomi masu gumudi suna cikin nan gurin shi yasa a karatu na halka a karatu na gida duk wanda bai yi wannan littattafan ba ya takaita akan littattafan fikiwa akan littattafan hadisi rago sunan shi wallahi karatun rago ne ake daukan shi karatun hadisi da fikihu da sauransu duk da su ne makasudin su ne alherin to amma wannan ilimin da zai musu hidima wanda zai sa ka san abin da kake wanda duk wata kalma ta zu duk wata irin juya da za a mata na tasarifi wajen sarf ka san wannan asalin kalmar kaza ce aka juya ta ta koma kaza dan an kawo ta nan matsayin fi'ili can an kawo ta matsayin mafa'ulin bihi ko can an kawo ta a matsayin kaza zaka san dai asalin cewa wannan kalmar ita ce kalma kaza ce dai aka yi amfani da ita kuma wannan duka zan mu gani mutum zai tabbatar da cewa wasu kalmomi da a cikin larabci mutum zai gani a cikin ƙur'ani ko a cikin hadisi wanda mutum zai ga kamar bakin kalmomi ne an ya ku wannan da Allah ya amfani da su larabci ne ma to zai tabbatar in yana karanta wannan littattafan cewa eh lalle wannan larabci ne na fusaha na kirki mai kwari Allah ya amfani da shi dan Allah ba zai gama littafin shi duk da yawancin mafi yawancin littafin Allah muhukamin ya kawo shi ta yadda kowa yana iya ganewa mafi yawancin ayoyi to amma akwai wasu abubuwa wanda suna da gumudi suna da rihi wanda ya bar sanin su ga wanda ya karatu to haka nan janibin kalmomi ma muna da niyyar Allah madaukin sarki in ya sa mun ga ikbali da istijaba akan karatunta duka wasu sauran littattafai da ake karantawa a gida na abun nan na luga da ake sawa su shu'ara'il jahiliya su ishiriniya su daliya su tantarani da sauransu da su hamziya da sauransu dukkan su su makasurat ibn durai dukkan muna da niyyar mu sanya su amma da sharadin wannan da zan yi ba a banza zai tahi ba na gaya muku muka je muka dan samu abin da muka samu zama zan yi mujarraba yadda na ba da fasaran nan so nike in na bi mutum ɗaya bayan ɗaya in ji ta haka dan saboda menene babban makasudin abin da ake so abin da ka ji ka rike shi a matsayin haka ne shi zai sa abin ya amfane ka dan baka rike banza aka ma ba aya bace ba hadisi bane balle a ce ka rike ka yi amfani da su a wajen ibada ko ka karantar da wani a wannan in baka amfana da ita kalma ba ka yi asara ka yi aikin banza bata lokaci ne babban abin da ake so shine kalma da rike abubuwan kuma su zasu amfane mu a cikin karatun hadisi da cikin karatun duk wanda ka ga zai ta tasarifi yana sarrafawa cikin yare na larabci da luga ta larabci yadda ya ga dama duk abin da aka kawo bai bace mishi to wallahi wannan karatuttukan yi kuma da irin wannan karatuttukan na nizamiya dan in mutum yayi iktifa'i da karatu na jami'a wannan da kuke yi da muke yi duka babu wani amfanin da zai ma mutum duk wanda ka gani yanzu ka sa ido a cikin magabata wasu manyan malamai da ake nuna wasu manyan babu wanda zaka ɗauka ɗaya guda ɗaya babu wanda zaka ɗauka ka ce nizami kawai iktifa'i da ita bai karatun zaure bai karatun gida ba duk wanda ka ga yana wasu ta bangaren rubuce rubuce ta bangaren karantarwa ka karantarwa mai kyau gyararra lahiyayya sai wanda yi wannan karatun kuma inda ya kawo kallo wanda bai yi shi ba ko a hadari ya yi kaɗan ka ji ka sa gaban shi koya maka me yasa dan saboda yana larabcin akwai da dama zai gane ana tahiya za a ci karo da wani abu ɗaya wanda zai bata gaba ɗaya abun bai san ba me ake nihi da abu duk iyar injin iyar injin larabcin shi to shi yasa wannan karatun kullum muke ta makan mu nasiha mu tsaya mu mai da hankali akan shi shine karatu shine asalin karatu ko da na cikin laraba da muke gani wane doktor wane yana ta rubuce rubuce doktor wane duk wanda ka ga yana wannan daurin to wallahi ka tabbatar da cewa karatun zaure yayi karatu ya tsaya ya karanta wajen malamai bayan na jami'a na jami'a ado ne kaukawa ne a wajen malamai karatu yake da neman shi to idan mutum ya tsaya ya neme shi ya gama shi da wannan na zamanin sai ya zama na kawa ne sai ya zama na ya san abin da yake a ciki duk wanda zai huto ta hanyar ka ɗauka cewa misali nizami yayi tun daga ƙasa har zuwa doktora ma kai har zuwa doktora ka tabbatar da cewa to kuma ba zaka ga yana yin wani daur ba wanda zai amfanar da al'umma me yasa dan saboda kawai karatu ne na kawa kuma karatu ne wanda ba littahi za a same za a cikin karatun da kuke na jami'a ko inda aka sa littahi wanda kai wannan aka sauki in aka sa shi shekara nawa zaku yi to kenan shi wannan karatu ne na wanda ya dauka cewa karatu ibada ne ba wanda ya dauka ba cewa bari in dan taba in samu na sallah kawai in tahiya ka ba wannan bane anan zan mu takaita shi zan ga yanzu ke karanta tarihin wannan wanda yayi wannan mai tahin da az-zahir kin da faɗa wanda yayi wanda nace bayanin kalma Allahumma yayi bayani yadda aka ciccira ta da aikin da tarkibin da aka yi mai wannan az-zahir kin Allah mushi rahama shine abun nan Ibn al-Ambari babban malamin lugha Ibn al-Ambari ya yana hardace da baiti 300 na shi'ir wanda akan aka an zahar kalb zai iya zubo su da sahe sai a tashi har zuwa dare yana zubo abiyat na shi'ir wanda baka isa ka samu kuskuren ko wasali a cikin su ba menene amfanin su kuma sai suka mana hidimar da wannan ilimin lugar da suka samu sai suka shiga qur'ani kuma suka ma littafin Allah hidima da shi suka shiga hadisan annabi kuma suka ma hadisan annabi hidima da shi shi yasa da daman su suka yi malaman luga ne suke garibul hadis garibul qur'an da sauransu kenan mu zage damtse mu yi iya kokarin mu akan karantar wannan littattafai kuma kowa ya samu wanda zai rika yin muraja'a in dai mutum da gaske yake neman ilimin wannan littafi yake in ka ce ba za ka tashi kai muraja'a wanda ya tsaya ya biyo littattafan nan ɗaya a yadda ake bin su a gida tsakani da Allah malamu ba wanda zaka je ka ce ma ya sa maka mukama baka yi ba wannan na kasan ya saurare ka asali ma da mu malamin da muka karatu wajen shi in ka taho ka ce mukama sai ya tambaye ka kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi su su 20 da sauransu dada an yi so ba ka dama asalin ma ni zuwa ta wajen shi malami na tura ni zuwa wajen shi kuma ya tabbatar mishi da cewa eh wa'annan na kasa babu matsala na tabbatar da yayi su kawai ashe kuma muka tahi kuma yadda ko ga da farko kafin muhara zan shayi wannan abin gakin karatun kira'a ta mukama kahin akai ga fassarawa duka wannan shi an zahar kalbi yake hardace da su in shu'ara'ul jahiliya ce ka shiga haka yake hardace da su an zahar kalb sai ya je inda kuka ce ya isa nan a tsaya kuma ya komo ya ci gaba da fasara bai bukatar in ya kyale kuma ku ja mishi baki dan saboda harshen ku ya nuna ba dan saboda bai san abin da yake ciki ba to wanda yamma littattafai irin wannan karanta ta ya za a yi mutum inda ya mai da niyya ya mai da hankali ya karanci da tattaha a wajen shi kasa fahimtar su sai dai in ba ɗalibi ba ne na gaske ba da niyya yake nema ba kenan mutum ya yi ƙoƙari ya samu aboki wanda su wanda ya biyo matakan su ma wanda littattafan in ba da muraja'a ba da tsayuwa da tashi da iya ƙoƙarin mutum har abada ba zai amfana da su ba to kuma ina wanda haye ne aka mishi ta sama bai yi na ƙasan ba aka zo aka ɗauko mishi na sama aka ce kawai ga su kawai illa iyaka ana yi don lada wanda yake mai rabo ne ya yi mutaba'a su ya yi iya ƙoƙarin shi Allah maɗaukin sarki ya kama mushi kuma muna da niyyar na ƙasan ma musa su in muka gaba taƙiya sai a koma baya wanda ba a wata wannan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah